بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نحمد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والقاتل لما سبق ناصر الحق الحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم كف جلالي واجر الحق على لساني واعوذ بك من ان اظلم او اسلم واعوذ بك من المختال من تحتي انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alqur'ani sarki muna fatan Allah ya mana muwafaqa da abin da za mu karanta Allah ya mana muwafaqa da abin da za mu saurara Allah sa abin da za mu karanta da saurarawa ya zama sanadiyar tsira gare mu duniya da lafiya alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama alhamdulillah mun kwana a wannan sura suratul anbiya a cikin wannan kisa annabawa Allah tabaraka wa ta'ala yana kissanta mana annabi Dawud da annabi Sulaiman a cikin su muke Allah tabaraka ta'ala ya ambaci abin da ya ba su na gaba kila shine annabta dukkan su yi musharaka a ciki sannan kuma ya ba su fahimta da ilimi na shari'a da kuma ilimi na hakika ma'ana Allah tabaraka ta'ala ya ba su ma'arifa shi ma na ilimi na hakika ya ba su ilimi na shari'a shi ne wa kullal azina hukman wa ilma to sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya waro ƙabiyar da ta faru tsakanin annabi Dawud da ɗansa annabi Sulaiman muka ji ta annabi Sulaiman ya yi annabi Dawud ya yi hukunci amma annabi Sulaiman ya ce shi ta shi ne kayan da bai wannan lokaci ya wuce jiya ya kare akwai bayanuna kamar an da ya shafi ijtihadi da malamai suka yi magana suka ce lallai zai iya yiwuwa annabawa su ijtihadi domin abinda annabi Sulaiman ya yi ijtihadi ne abinda annabi Dawud ya yi ijtihadi ne to kuma dama can mai ijtihadi yakan zamo mai daidai yakan zamo ya kuskure haka ka ce mujtahidi wanda zai ijtihadi yakan yi daidai kuma yakan kuskure to wannan sai malamai suka ce lallai ijtihadin annabi Sulaiman ya yi daidai na annabi dawuda ya samu kuskure wanda babu laifi ko karnashi to wannan kuma idan muka koma a sunna ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana tabbatar da wannan ijtihadi da ya faru tsakanin annabi dawuda da annabi sulaiman kuma da su fahimce shi a matsayin ijtihadi ne a a hadisi ga tafsirin da Imam Bukhari ya roƙe shi da isnadi wato ta kan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wanda ta kan abu ya bani ne shi ma mun bukari ya roƙe shi da ta sana abu ya ba ya kore isnadi har ya kai kan abu huraira abu huraira ne ya kira to daga annabi sallallahu alaihi wa sallam fa za ta sallan a cikin babun ila da asil mar'atu ibna babin in wata mata ta yi da dan wani nata ne to ga hukunci to a nan ne a wannan ƙarshen wannan babin ne al-imamu bukhari ya kawo wannan hadisi na abu huraira wanda aka rubuta daga abu huraira marfu'i zuwa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi yace akwai wasu mata guda biyu suna da ƴaƴa guda biyu kowace da ɗanta to sai ga kura ta zo da ta zo sai ta firgi ɗan ɗaya sai ta gudu da shi ta firgi ɗan ɗaya ta gudu da shi to sai ɗaya ta ce ai dan wannan ne aka tafi da shi ba na ta bane aka rigima ta kaure wannan ta ce a'a ba danki ba ɗana ba ne danki ne aka tafi da shi a'a ita kuma ta ce a'a danki ne aka tafi da shi kaga suna jayayya akan wannan dan guda da aka bari kowa ta ce na ta ne to da rigima ta kaure sai suka je suka kai ƙara wajen annabi dawud alaihi salam da aka je wajen annabi dawud alaihi salam sai ya yi hukunci ga babban ya ce ɗan ta ne ita kuma karamar ta tafi ba ɗan ta ba ne ya yanke hukunci babban ya ce ɗan ta ne karamar ba ɗan ta ba ne sai suka fito suna fitowa sai suka fi sharuda annabi sulaiman wajen waje wajen kotu ko wajen fada da suka haɗu da annabi Sulaiman sai ya ce ya aka yi sai suka bashi labari sai ya ce to abinda za a yi sai annabi Sulaiman sai ya ce kawo ya ce to ina ɗan yake ta ce gashi sai ya ce a kawo sikin wuƙa a kawo sikin wuƙa in raba shi biyu tun da abin ya zama haka kowace a ba ta rabi rabi tunda kuna rigima a kan shi kuma rasa mai shi za ka zan tsaga shi biyu kowace ta ɗauki rabi to sai karamar ta ce la tafal yarhamuka Allah a ko kuka kaskai kaskai ranka da ji ranka da karkai karkai abin mata danta ne danta ne to da cewa haka danta ne danta ne fa qadabi yin sughra yace wanda take kar a yanka shi na waccan ne to na ta ai kaga ita wacce lafiya lau a yankan ba komai kaga alaman ba za ta bari a yankan ba komai amma ita wata ce ko kusan abin mata ɗanta ne na abin mata na abin mata sai gano wannan ita ta san zafin shi don haka na ta ne to haka sai aka ban mata abu hurara ya ce a ran na san me ma'anar sikki duk sanin mu da larabci ba mu san sikki ba amma manzo Allah sai ya ce sai aka ce a zo man da sikki wuka muna tuka menene suke mu abin da muka sani murya murya kuka yace a ran nan na san abin da ake ce masa sikkin malakul ilal murya wannan hadisi bukhari ne kaga idan ka hada shi da wancan ya nuna shi ma wannan ijtihadi na watan annabi sulaiman alaihi salam watan yayi daidai har ya zamo watan ya zarta hukuncin abin da mahaifinsa annabi dawuda alaihi salamu ya yi saboda haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana sanar da da wannan ne annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama yake sanar da irin ijtihadin da annabi Sulaiman yayi wanda ya zama yayi ne na annabi Dawud ya kuskure amma babu laifi saboda aikin annaba babu ne ko da ba annabi ba ne ijtihadi ya kuskure yana da lada daya amma wanda ya daidai yana da lada biyu wannan shine abin da muka so mu hadisi jiya a karkashin wannan domin a san mazan ijtihadi domin sun ce annaba ba za su ba su ijtihadi wasu kuma sun ce a za su yi ijtihadi kuma sun kafa hujja da wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da bayanin abin da ya girmama annabi Dawud da shi yace wa allamnahu san'ata lahu sillakum liyuqsinakum min ba'dikum fa hal antum shakirun Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da cikin abin da muka yi wa annabi Dawud na ni'ima da baiwa mun karantar da shi mun koya masa san'ata da usul yadda zai kera sulhi tufafi na yaki shine san'ata da usul tufafi na surke li'annaha tulbasu abin da yasa aka kira ta da bus don sa ta ake yi shine farkon wanda ya fara dinka ko ƙera surke annabi dawud alaihi salam surke da ake amfani da shi wajen yaki zai kare jiki daga fasawa ta makami ko mashi ne ko takobi ne ko wani dai makami ne ba zai fasa wannan mai isa da shi to shine ma'anar surke wannan ne Allah tabaraka wa ta'ala ya karantar da ya koyawa annabi Sulaiman yadda zai yi wannan sulhi karantarwa ce ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan mun yi shi na ku don kyautatawa da jin daɗi gare ku liyusilakum min ba'sikum domin sulke ya kare ku min ba'sikum daga watan tsananin makamin da kuke amfani da shi wani yakuwan aka ce ba'sikum daga min silahi ba min silah daga takobi ko kuma makamin da kuke amfani da shi wajen yaki domin shi sulke ya kare daga aibatawar maka daga aibatawar makami shi ne kusinakum a wata riwaya liyusinakum a wata riwaya linuhsinakum a wata riwaya ya kawo shi kira a uku linuhsinakum in an bi akan siyasin da ya koro wa allamnaku mun karantar da shi sana'ata da husin linuhsina kun dan mu kare ku amma yan ce linuhsina kun dan ita watan sultan ya kare ku linuhsinakum dan ya tsare ku ya kiyaye ku duka ɗaya malansa min ba cikin daga tsananin yaƙi ko kuma daga makamin da ake amfani da shi wajen yaƙi fa hal antum shakirun shin ba za ku gode ma wannan ni'ima ba Allah tabaraka wa ta'ala ce hal antum shakirun wannan siga ce ta istifhami amma da ma'ana amri ku gode ma ni'imar Allah mana shi ne mana fa hal antum shakirun yanzu ba za ku gode ba irin wannan yaka zo a cikin alqur'ani siga ce ta istifhami don hal istifhami amma abin da take karantarwa tana karantar da amri umarni fa hal antum shakirun ba za ku gode ba ai ma na uskuru ku gode ba ni Allah mana da yi muku irin wannan ya zo a cikin alqur'ani san hukuncin giya inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون شيطان shine watan shedan ne yake nufin ya jefa gaba da kiyayya a cikin shan giya da caca sannan ya tare ku ga barin zikirin Allah da sallah yanzu ba za ku hannu ba fa halantu mun da yanzu ba za ku bari ba ma'ana inda ku wani shi ma kaga istifhami ne mai ma'anar watan amri saboda haka ana cewa fa halantum muntahun sai na umar musaddaq radiyallahu anhu sai sai intahaina intahaina mun bari mun bari mun bari mun bari haka ke nufin murni fa halantum muntahun yanzu ba za ku bari ba mana ku bari mana sai na umar musaddaq ya ce intahaina intahaina mun bari mun bari mun bari mun bari haka na kuma Allah subhanahu wa ta'ala wani yana cewa وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم كفدا موسى يا رسول الله كفدا ما يهود النصارى سوريا الكتاب والأميين دا مشركا لا رباوا كتيد سوء أسلمتم يزور لكم سلطة معنى أسلموا سلطة أسلمتم بمعنى أسلموا كان استفهامي بمعنى أمري دابا yana da yana fita daga ma'anarsa ta asali zuwa ga wasu ma'ani allati tudraku wa tufhamu min siyaqil kalam haka malaman balagar suke cewa halantum shakirun yanzu ba ku gode ba ni maki ba ta ba bi tasdiqir rasuli da gaskata wannan manzo ai ma la usuri gode ba ni zalika da wannan annabi dawud alaihi salam kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sibanta shi yana azumi yau gobe kuma sai ya sha ruwa jibi azumi ga ta ya sha ruwa haka yake yau ya azumi gobe bai yau ya azumi yin gobe bai sannan yana kiyamun laili nisfin dare ya bacci ya huta nisfin dare haka annabi Sulaiman yake yi mai mai ijtihadi ne kwarai a ibada mai jihadi ne na takobi annabi Dawud alaihi salam bai gudu a fagen daga ko ya tashi hankali annabi dawud alaihi salam yana ci daga baitul mali duk kokarin da nashi amma dai da cin sa da shan da suka rashi daga baitul mali yake ma'ana kamar yadda duk shiwa gabanni aka halatta su daga baitul mali abincin gidan shi daga baitul mali tare tare in gwamnati daga nan yake cin abinci komi nan yake yi ya ci ya sha amma duka bil ma'ruf ba su gabanci ba al-mubtaranci to sai ya zama da cewa watan yana cikin baitul mali kuma yana da daga dabi'ar annabi dawud alaihi salam yana yawo yana leƙen asirin halin da gwamnati shi take ciki cikin dare sai ya shiga irin ta badda kama in ya badda kama yana bi rariya rariya na tambaya wai sarkin nan na ku da wai yayin jin Allah yana da kirki ko yana kyautu samun talakawan shi yana tausan talakawan shi ko azzalumi ne yana son shi ila bayan kaga haka ake son shugaba in dai na Allah ne ya buɗe kunnan shi ya saurari suka ko ci iri ce domin ya gyara inda aka yi masa dai inda aka faɗi suka daidai ya gyara haka sai na hurun faɗa da yake in yadda annabi da wani ne to shi ne yana bincikawa yana bincikawa kullum zai bi sai dai yau kullum zai bi sai kai ai wannan shugaba wannan sarki namu wannan annabi kai ai adali kaza kaza duk kullum sai ya tafi yabo kullum sai ya tafi yabo to ran nan wato sai ga malaika jibril ya taho malaika jibril ya taho sai suka yi jini a cikin suwa ta mutane ne ga malaika jibril ba sai ya ce wai sarkin nan na wai ya yake ne sai ce sarkin nan namu lafiya lau akwai adalci akwai gaskiya akwai amana akwai kaza matsalar sa kadai watan abin da yake abincin shi daga bai jimali da zai samu dai sana'a hannun sai zan da ita yake ci da gidan shi ba daga bai jimali ba da ya fi in dai yana da wata illa tunan ne kuma ba illa ba shi amma wani karatu ne yake sun a karantar da annabi dawud alaihi salam shi annabi dawud alaihi salam tun daga ran nan tun daga ran nan ya ɗauri ɗamarar bai sake ci daga bai tumani bai sake ci daga bai tumani ya roƙi Allah Allah ka ba ni sana'ar da zan riƙa yi in ci da kaina yadda ya ba zan bukata ba daga tire-tire din gwamnati shi da fasarki amma fa ya zama ya bukata ta yadda daga asusun gwamnati sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa Allah na musana'ata da rusi sai Allah ya da shi ya koya mishi kera sulke shi ne farko wanda ya kera sulke sai in ya sulken kuma aka sauwaƙe mishi hanyar da zai kera sulken bakin ƙarfe sai ya koma ya kasan labu an san labu wanda ake kuri da shi ko a jashi haka tauru haka yake jan bakin ƙarfe wa alalna da kun ahida mun tausasa bakin ƙarfe gare shi sai sai yana jan bakin karfe haka yadda sun yaso sai sarrafa shi haka yake yin sultan sai a kai kasuwa a sayar a an so mashi kuɗi ya zago ya ci ya ce da iyalansa to kaji sai da yake annabi dawuda alaihi salam sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da shi wannan sana'ata da rusin kuma ya hore mashi yadda zai rika watan watan abin nan zai rika yin sultan ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين أن قال لمغنم النبي داود عليه السلام kaga abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba annabi Dawuda mun ji ta fuskar aya wa sakkarna ma Dawud al-jibala yusabbihna wa tayr abin da muka karanta ce kenan ko an hore duwatsu da tsuntsaye suna tasbihi da tasbihin annabi Dawud alaihi salam to wannan shine abinda aka ba annabi Dawud to dan sa fa annabi Sulaiman sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wali Sulaiman riha kaga adafi ne akan wa sakharna ma'a Dawud al-jibala kamar an ce wa sakharna li Sulaiman riha wa sakharna li Sulaiman riha mun kore ar-riha iska da Sulaiman ga Annabi Sulaiman kaji shi mun mu'jizar da muka bashi mun hore iska gare shi anan a wajen tahqiqi da tadqiqi saboda yan uwan daliban ilimi za a ga cewa an ce wa sakharna ma'a Dawud al-jibal amma wajen Sulaiman ba a ce ma'a ba sai aka ce wali Sulaiman ar-riha kaga wace wa ma'a Sulaiman ar-riha ba kaga wancan ma'a wanga dani to ko ne malam kula dan ce ma abin da yasa cewa malamai suka ce saboda tasbihin da jibalu duwar watsi da tsuntsa yake yi har sun kai ga da ya fara sai su fara kaga mutaba'a kenan yana farawa tare za su rika yi kaga mutaba'a kenan ba umurnin ba umurni ne yake ba su ba ba umurni ne yake ba su ba a'a da ya fara sai su dauka وسخرنا مع داود الجبال فأما النبي سليمان شكمه لسليمان الريح تجري بأمره saboda sai ya bata umarni ne sai aka ce li Sulaiman an mallaka mashi ita sai yadda yayi da ita tajri ruka'an haythu asab tajri بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكاجي كاجي بمبنش أبن ليس أكتب تجري أكتب وسخرنا مع دمود الجبال شنكما أكتب ولي سليمان الريحة آسفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين mun hore arriha iska asibatan mai tsananin bugawa iska mai ƙarfi wato shadidatul subub wadda take mai tsananin bugawa mun hore ta Sulaiman daga annabi Sulaiman tajri bi amrihi tana gudana bi amrihi da umurni annabi Sulaiman annabi Sulaiman ke ba ta umurni in yace yau dama watan aljanu sun gina mai wani sansani da ka san sansanin soja haka suka gina mishi watan farfahi uku fa'i farfahi uku tsawo an ce farfahi ba kamar kilomita hudu da rai farfahi ne domin mil uku mil uku shine farfahi na to farfahi kilomita hudu da rai shine farfahi na to tsawon watan kamar a ce barikin sojin shi to filin na sansanin na sojojin shi kilomita hudu da rabi faɗi kilomita hudu da rabi tsawo to nan ne zai tara sojojinsa ya tara zai tara su gaba ɗaya nan ne kamar tashin jirgi to nan ne iskar zai tashi da su yadda ka san jirgin sama a iyakon sai ya gama lodi da komi sannan bayan da ce a rurrufe sannan a kashi to haka iska ke daukar rundunar yakin annabi Sulaiman ta tafi da ita duk inda yanzu aka lulun shi hajji wasa rufa al-hajji wasa wani wuri kuma yace ilal ardi allati barakna fiha zuwa ga kasar da muka yi albarka a cikin ta ita ce kasar Sham dama nan ne annabi Sulaiman da yake Sham to saboda haka wannan shine mu'jizar da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba annabi Sulaiman sai da muka diba kamar karatun mu na jiya cewa babu wata mu'jiza ko wata aya da Allah ya ba wani annabi daga annabawa sai da ya ba annabi Sulaiman sai da ya ba annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam irin wannan mu'jiza ko ayar wanda ya ba wannan annabi sai da ya ba manzo Allah da ko ma wanda ta fika yanzu a ce to yanzu annabi Sulaiman an ba shi iska guduha shahrun wa rawahu shahrun za ta yi tafiyar wata ɗaya da safe za ta tafi china daga sham ta tafi china tafiyar safe sannan tafiyar ra tafiyar yamma za ta yi tafiyar wata ɗaya shi ne gudu ha shaharun warawa ko ha shahar to kaji mun jira da aka ba ni Sulaiman to da malamin mu hakikai suka zo suka ce ai abin da Allah ya ba manzo Allah in awo za ka yi ba a aunawa ba a aunawa ka kalli abin da ya faru a daren Isra'ila Mi'raj. Watan tafiyar wata ɗaya ce ko kwana arba'in zuwa Baitul Maqdis. Amma cikin awoyi aka yi bai kasa ga awa ɗaya. An kai Baitul Maqdis daga ɗakin Allah mai albarna subhana alladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid alladhi aqsa ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu innahu min ayatina innahu sami'un basir kasa akwai mamaki in awo za a yi a cikin wannan ce ta awanni na annabi Sulaiman to bari ka ji wanda ba awo to daga nan da aka kara Isra'il sai Mi'raj to daga nan ne aka nota fa sai sama ta daya tafiyar shekara ɗari biyar daga ƙasa zuwa sama ta daya ba yanzu ana magana gudu ha shahar warwa ku ha shahar yana magana tafiyar shekara ɗari biyar sama ta ɗaya kenan tsakanin sama da da ta biyu ta biya shekara ɗari biyar tsakanin ta biyu da ta uku ɗari biyar tsakanin zuwa dai sama ta bakwai ta biya shekara dubu uku da ɗari biyar aka yi cikin awo ta biya shekara dubu uku da ɗari biyar a cikin awowi sannan aka je sidratul muntaha sannan aka je inda ba awo aka je sirsin har aka je inda aka je wa aka je musawwan mahallan basharru kasu inda ba wani wanda ya taɓa ruwa don haka in ana magana a inda ana ba matsala kuma duk tafiyar nan ta shekaru dubbai aka tafi aka dawo a suba ba ta yi ba aka tafi aka dawo kuma cikin dare ba farkon dare ba cikin dare an dafi daren aka tafi manzo Allah na bacci daidai Ka'aba ko daki Ummu Hani malaikan Jibril zai tafi ila daidai ce Allah na nufin gana da shi yau to haka aka yi ya gana da Allah ya amso abin da ya amso ya yi asiri da Allah wanda har rana bai kamata ubangiji bai tona asirin abin da ya faru ba to sannan aka dawo asuba ba ta yi ba wannan in ana maganar mutuwa shaharun rawa shahar kaga babu abu amincin Allah da tsira ya tabbata ga annabi Sulaiman da annabin mu da annabi Sulaiman da sauran annabawa da baki da wanda yasa ake irin wannan mukarana ba wai darajar annaba ke so a yi kasa da ita ba a fahimta ana nufin abbatin fifikon da ke tsakanin annabawa tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa amma wa hum kulluhum gurru saratu ajillatu wa ma kam li abdillahi inda tawalibi dukkan annaba ke radiyallahu alaihi ce masu haske ne shugabanni ne da ake shirya da su amma babu kamar dan abdullahi shi da sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama تدريب أمره إلى الأرض التي باركنا فيها للعالم إلى الأرض التي باركنا فيها زواج أسد مكي البركة جريتا أنا أكتي أقول حقيقة أنا أنت إلى الأرض التي باركنا فيها ونريكما أتي تجري بأمره رخاء حيث أصاب إن كتب الله قبل منك cewa tana tafiya zuwa da umarninsa zuwa ƙasar da muka yi albarka gare ta ita ce isha a can kuma cikin sotu wasafa ne ko sotu swat yake cewa watan rufa'an haisu asab duk inda ya so an ce duk inda ya so can nan kuma an ce irin abin da libarin na biya to kaga kamar akwai saba tsakani sai aka ce ana nufin haisu a inda ya ce haisu asab umumi ne ita sham ita ce fasha to duk inda zai tashi zuwa ya kai hari ya kai yaki duk inda ya ce a yi can can iska zai haisu asab duk inda ya so ma'ana haisu arada haka mujahid ya fassa haisu asab haisu arada duk inda ya nufa inda kuma kaje ya ce tajribi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha wajen dawowa an kai harin za a dawo ita sham din yadda yake ba da umarni a je kasar da yake nufi haisu asab haka ma in an kai harin an gama an kare za a dawo sai ya ba iskan umarni ila al-ardi allati barakna fiha kaga wajen dawowa kenan zuwa ita sham din to shine ma'anar nan wuri sannan kuma shi iskar kanshi san an kira shi asifatan iska mai ƙarfi mai guguwa mai tsananin ƙarfi can kuma an ce rufa'an mai tsananin sanyi mai taushi mai laushi aka ce to ya za a haɗa tsakanin mai taushi mai laushi da kuma cewa mai tsananin ƙarfi iskar nan a tsoron lafiya ya ce asifatan a cikin kurkusa ya ce roƙa an haisu asar shi iskan mai taushi mai laushi da aka ce zai iya yiwuwa lokacin tashin nashi zai tashi da ƙarfi saboda zai cira da abubuwa masu sauyi rundunar yaƙi ba zai tashi da ita kaga sai ya tashi da ƙarfi afirka zai ke da lokacin tashi to in yayi balan a sama sosai sosai to lokacin zai zama roƙa mai laushi ne sanyi yadda kasan jirgin sama na balan in ya tashi lokacin da zai zaka ji rubuki amma da ya kai yayi balan da yanzu tsakanin mu da sama kaza da kaza duhu kaza to da ya kai dan sai ka ji cik kuma ba tafiya ke ba ruban to irin shi ne aka ce to me bambanci nan saboda alqur'ani in ba irin wannan tadqiqi sai a rike mutu farmaki sai alqur'ani wani ya ce asifatan an san iska mai karfi guguwa shi ne asifatan wani wuri ya ce rufa'an mai taushi mai laushi mai daɗi kamar iskar nazimu to ya za a yi kuma dai iskar da duk ɗaya ne na annabi sulaimana to sai aka ce zai iya yiwa haka ne aka ce zai iya yiwa mai daɗi ne ga su ga su waɗanda ya ɗauka din rufa'an din ne zai rika ba su wani iska mai sanyi kamar wata AC ce daga Allah tabaraka wa ta'ala inda kuma ake maganar ƙarfi to ƙarfi wajen aikin da zai yi na kai kai ƙarfi lokacin yanzu afirka wannan shi ne abin lura malamai da hakikai sun yi magana akan wannan wa kulla Allah tabaraka wa ta'ala yake haka muke alimi na masana kullum bi kulli shay'in ga dukkan komai dukkan komai masanan sa muke kuma korori wannan kissa ta Annabi Sulaiman saboda wasu kazaya waɗanda muka saba tattaunawa abin da ya shafi ilimi za mu ajiye wannan insha Allah mu tattauna waɗannan kazaya kadiyoyi na ilimi musamman kadiyar nan da aka sha maganganun kai wasu saboda mashakuna fil bid'a waɗanda suke sun riga sun dandare a cikin tafiya cikin bid'a don haka ba su yadda da mazhabi na salafu ba mazhabi na salafu shine tafwidi ko tawili a ayatul sifati balle ay ma Allah biyire kuma aka sha faɗa musu Allah tabaraka wa ta'ala ya tsaka gaban makani sai da bukata da makani yana nan tun ba makani kuma yana nan bayan gushewar makani yana nan yadda yake wa huwa ala makana yana nan yadda yake saboda haka irin bayanan da akan yi wanda suka shafi maganganu na malamai na salafu to sai waɗannan maganganun na kayan majan bid'a da hankali har suka zama musu sa'iqatan min sa'iqati adin wa kamu ya dakatan watan awa wanda ta halakar da adawa da samudawa haka suke haka suke jin hujjoji cewa ba a yi wannan ne sai su ji gashi kawai za a tarka shi wannan akida ta tajisi mai da Allah jiki mai da Allah jiki don haka duk abin da zai darka ke wannan akida dole hankula su tashi a zarta da ido da jiyoji amma abin ba na tada hankali ba ne abu ne na hujja a duk inda aka ce ga littafi ga malami ga hujja ta magana tsakani shi wanda ke magana ba tashi wuce magana ba ta ci bace kuma in kai kuskuren karyatawa to ka ƙara zundumawa ma'ana in kai kuskuren karyata abin da ya tabbata ka ƙara zundumawa domin za a fito a faɗa maka cewa abin da ka karyata akwai shi abin da ka karyata akwai shi to ƙazayen da suna da yawa kuma babu lokaci amma gurgurdun abin da muke da shi na lokaci insha Allah za mu amsa abubuwan da lokaci ya ba mu cewa ana yi wa Abdullahi bin Abbasin ƙarya. Ƙarya an yi wa Abdullahi bin Abbasin ƙarya wani ya suna. Ai ba Abdullahi bin Abbasin ba ko abokinka akwai nauyi kai mai ƙarya kuma akwai hisabi gaban Allah. Balle sahabin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. To babu ƙarya cikin wannan magana ta Abdullahi bin Abbasin cewa Abdullahi bin Abbasin yana tawili. Wannan magana daren haka take. wayan bace ta ibn jarir at-tabari a tafsirin sa ba ƙarya bace ba ƙarya bace a juz'i a mujalladi na biyar juz'i na takwas shafi na ɗari biyu da ɗaya akan fassara al-yawma nansahu al-yawma nansahu ko bal yawma nansahum kama nansu liqa'a yawmihim hadha aka ce abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma ya fassara wannan nisyanu da tarku bari bari ne ba mantuwa ba amma saboda jahilci da wauta abinda suke so a ce Allah na mantuwa Allah na mantuwa ko sai sun kare ya ce to ina kuka kai wa ma kana rabbuka nasiya ubangijin ka baya mantuwa alqur'ani ne baka tafi ko ina ba malam wani ba alqur'ani ne to ma kana rabbuka nasiya sannan bi kitabillah zillu rabbi wala yansa ai Allah tabaraka wa ta'ala yace baya mantuwa Dr. Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma ya fassara shi da tarku yace za mu bar su cikin azaba yadda suka bar zancen Allah lokacin da a manzanni suka zo musu da shi suka bar shi to ma za mu bar su cikin azaba mu yi birin kaga ba mu manta da su ba ba mu yi mantuwa ba Allah zai mantuwa su abin da suke so tun da ya ce yana mantuwa ka fassara yana mantuwa kuma a ɗauke shi kan zahiri shi don Allah ne ya mantuwa mantuwa ba kafa ba to sun ce dole sai kowane lafazi an ɗauke shi kan zahiri shi ba su yadda da tawili ba ba su yadda da tafwili ba sai zindiƙanci saboda da zaran ba tafwili ba ba tawili ba zindiƙanci ka ce za ka ɗauki Allah ka mai da shi yadda halitta take wannan zindiganci ne zindiganci ne ko dai ka fawwala ma Allah shi kadai ya sa abin da yake nufi kai baka gane ba ko kuma a'a irin wannan fasara ta Allah ibn Abbas cewa samu basu shi ne ma'anar nan sahum ay natrukuhum fil azabi wannan ayyin ma mun shafa da musu kuma kamata yi idan aka ce littafi kaza malam wani ya ce littafi kaza amsa yankan muka ka ce littafin ba shi daya a malam wanan da kace bai ce ba biyu ko yadda ya ce ba haka kai kace ba baka gane yadda yake rufi ba uku amma ba da zarar ba haka kai ba ba ka da yadda za ka yi da hujjar da alƙawarka ina fatan an fahimce ni in aka ce malam wani ya ce littafi kaza to a samo littafin ba shi ɗaya ke ko ko akwai shi a shi malam wanan bai ce haka ba dinga littafi ko ko a'a akwai littafin akwai malam wanan amma yadda kace ba haka yake ba za mu haka ake ba ba yadda za a yi da wannan hujjoji mun sha kawo maganganun su imam ahmad bin hanbal suna tawili domin su ka san a wajen su tawili na yan bid'a ne haka suke cewa saboda gaƙin da kuma wai tawili na yan bid'a ne sun kauda kai ga barin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina da ayyimma waɗanda duk sun yi tawili amma sun ci an ba ruwan tawili da biya to ga imam muhammad imam muhammad muhammad yana tawili mun shafa musu ba misali zan ba su ba na masu tawili a'a misali ne na kawo musu ɗaya ba ka'ima ba ce zan kawo musu lokacin da zan kawo musu ko da yake na sha kawo musu an sha kawo musu ka'ima ta malamai da suka yi tawili da suka sahabbai har a yi ma waɗanda duniya ta karta ya daga su imam ahmad muhammad ya yi tawili ga tawilin sa kamar da imam baihaqi ya kawo watan a cikin al-asma wa sifat a cikin al-asma wa sifat ibnu kathir kuma ta ji ƙarin hujja ibnu kathir ya tafi a cikin al-asma wa sifat ya ɗauko maganar baihaqi na tawilin imam ahmad tawilin imam Muhammad ba a faji a cikin watan littafin manaqibul imami Ahmad ba al-asma sifat manaqibul imami Ahmad manaqib na imam Ahmad wanda imam al-Baihaqi yayi to a cikin watan Ibn Kathir ya dauko maganar daga can yace rawan Baihaqi al-imam al-Baihaqi ya rawaita daga al-imam al-Hakim daga Abi Amr abi amr ibn sammar daga hanbal yace anna ahmad ibn hanbal ta'awwala qawl allah ta'ala imam ahmad ibn hanbal yayi tawilin zantan allah madaukakin sarki wa ja'a rabbuka wa ja'a rabbuka yace annahu ja'a thawabuhu sakamakon ubangijin ka ya gabo ba irin fasara irin wadancan ba yau ja'a rabbuka ya tattako ya taho in ta yi daɗi ma har a tuban da ya je ta kamar da suke imamin sai ke sifar da yadda Allah ke zauwa daga sama imamin sai ke sifar da yadda Allah ke zauwa daga sama to waje a rabbuka waje a rabbuka yace ai da a sawabu inda imamu Ahmad ba wa ya kira to magana al-imamu al-baihaqi a cikin ina a cikin manaqibul imam Ahmad da kuma ina da kuma al-bidaya wal nihaya na al-hafiz ibn kathir to da aka kawo nan yankan muka akan wannan magana قال البيهقي عندي ابن كثير yace hada isnadun la gubar alayhi yace kun ga isnadin nan kakkale yake kada wani ya taso dan ba ni na iya ko bai iya ba ya taso yace garibi ne akwai wani kaza ce akwai wani kaza ibnu kathir yace ibamul baihaqi yace hada isnadun la gubar alayhi ba wai kace mai garibi ko mutubi ko kura babu kan isnadin tarihi ibn abbasin ba ƙarya aka yi masa ba yana yin tawili to har wa yau ga daga cikin tawilin abdullahi ibn abbasin radiyallahu anhuma a cikin jami'ul bayan na tawili ayin qur'an na ibn jarir al-tabari ibn jarir al-tabari na darul fikri mujalladi na goma sha hudu in ka diba za ka ga yau mai yushaku an sakin wannan da suke fakewa suna cewa Allah na da kabari ko to ya ce kwata kwata ba shi bane wa zikira an ibn abbas annahu kana yaqra'u zalika yawma yakshifu an saqin bi ma'ana takshifu al-qiyamatu an shiddatin shadida al-qiyama za ta kware wani tsanani mai tsanani kaga yayi tawilin saqu da shidda yawma yukhsafu an yukhshafu an saqin yace ma'anarsa بمعنى تكشف القيامة عن شدة شديدة والأرض تقول كشف هذا الأمر عن سائل إذا صار إلى شدة kaga Abdullahi bin Abbas ya kora zuwa yaran su na larabci yana faɗin larabci na faɗin haka to haka yau mai kushe kuɗin zakin ba wai Allah na da kwabri ba ko kaɗan wannan dindi bacci wannan fasara Abdullahi bin Abbas ce don Allah ƙarya ne ƙarya aka yi wa Ibn Abbas ibn jarir da aka ce ya faɗa ƙarya yake nufa ba gani ba to saboda haka za su san wane ne wanda an makare shi ko mutu kwarai da gaske kaga da yanzu in ka lura sun yi mana ƙarya don sun ce mun mu abdullahi ibn abbas ƙarya kuma ga ta ba ƙaryar bace ta kike da mutu mana ƙarya sannan Abdullahi bin Abbas din da ta tabbata ya ce sun ce bai ce da shi ma kuma karya ta ga kuma wannan kuma Abdullahi bin Abbas karya to haka nama akan was-samaa banaynaha bi aidin was-samaa banaynaha bi aidin gashi ibnu ibnu jarir at-tabari hayyazu a tafsirin sa na wannan sura suratul zariyat والسماء بنيناها بأيدي لم نسمي مثال تاويل الله بن عباس sun ce ana mamulan da batin ƙarya ba ƙarya ba ce a magana dai ce ta gaskiya kuma za mu buɗe littafi gata ibnu jarir al-dabari tafsirin sani wannan a cikin suratul zariyati ya kora isnadi ya kora isnadi haddathana ali qala sana abu salih qala sana muawiya an ali an ibn abbas yace qawluhu was samaa banaynaha bi aydin yaqulu bi quwwati bi aydin ba da hannu ba bi quwwatin da kalbin mulki wannan tawili Abdullahi bin Abbas ko ko da haka maganar cewa wai ana Abdullahi bin Abbas ƙarya ba gaskiya bane Abdullahi bin Abbas mu ba mu masa ƙarya ba su ibnu jarir al-tabari ba su yi masa ƙarya ba mu ba mu su ibnu jarir al-tabari ƙarya ba ga abin da muka karanta a cikin tafsirin tabari na tawilin abdullahi al-abbas amma yana faɗa ma wawaye jahilai agibiya cewa wai ana abin da ba su ƙarya to sai magana ta biyu idan akwai lokaci ita ma insha Allah za mu tafiyar da ita cewa muna yi wa ibn taymiya kariya wa ya rasulullah ibn taymiya ba mu masa kariya ba ko guda wanda mun masa qadafi mun ce masa mujassimi dan da jisimi mai mai da Allah jiki wannan duk karere mu ne kuma zamu watan Allah zai mana hukunci akan ƙarya da kadafin da muka da muka yi ma ibn taymiya to alhamdulillah akwai akwai akwai akwai shahidi ko ko dalilai ba dalili ne ba dalilai wannan addurarul kamila ce fi a ayani limi asalila na alhafiz ibn hajar al-asqalani ka ji ba mu muka fara ce ma ibn taymiya mujassili ba e wasu ne waɗanda suka yi zamani da shi suka ga abin da ya aikata na dalsini kuma za a faɗi ne ya aikata ne har ya zama mujassili mai mai da Allah da shi kuma duk a ƙare sun muka samu lokaci shi da kan shirin tafiya ba za ka ji cewa bai keranta kai kana kokarin ka kare shi ba dan tafsiri bane ba mujassimi bane shi yana kokarin ma ya ce aqidar tafsiri na da dalili don Allah ina kuka haɗu kai kana ba duba kana ga gari ba shi ya ce a'a ina ma wai aka ce Allah ba jiki bane za ku karanta mun da bi da mu ina aka ce Allah ba jiki bane don in an ce jiki ne ya zama laifi don Allah ya yi to wannan magana ta addu'ar kamila fi ayatin bi asfamila na al-hafiz ibn hajar na ta karanta shi amma abin da yake cewa wai magana ba ta ibn hajar bace in Allah ya tafi nawa ne ba ta ibn hajar bane in bai yadda da magana bin ta kawo ta ta yadda da ita iyaka tarihi ne yana adalci da malahu da ma alaihi hujjan gawo tarihi ne yana adalci malahu da ma alaihi hujjan gawo shine ibnu hajar ne amma ya tabbatar da cewa daga cikin abin da ya hada shi rigima da malaman lokacinsa yace yana watan ya karanta hadisin hudu wannan da muka karanta yanzu da rabbuna din wanda malamai irin su Nawawi da sauransu da Ibn Hajar suka yi mai bayani kwata kwata ba irin matafiyar waɗancan karkatattun bid'a ba a ba irin ta ba magana dai ta gaskiya wadda aka hanya daidai wadda za ta tsarkake ubangiji gaba da kuma da halitta to ita mun sha karantawa to da Ibn Taymiyyah ya kawo kan hadisin nuzuli فنزل عن المنبر درجتين فقال كنزولي هذا sai dan sauko dan dan matasakala sai dan sauko sai ce haka Allah ke sauko fanu siba ila tajsimi daga ran nan fabi sabbin zalika fasabiya ce fabi sabbin zalika nusiba ila tajsimi dalilin haka ne yasa aka danganta shi ga cewa mujassimi ne mai aqidan mai da Allah jiki kaji da kuma raddin da yayi akan masu tawassuli ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da istighatha da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da ta haka ne kaji abin da ya hada shi da rigima da mutanansa har wa yau in ka koma shafi na ɗari da hamsin da biyar a cikin addurar kamila din fiya ya nemi astamina ya ce fa minhum man nasabahu ila tabisimi akwai daga malaman da ke buga wuta da shi waɗanda ke danganta shi saboda maganganunsa da ayyukansa na tabisimi ne wannan fa magana shekara magana shekara ɗari bakwai ce shekara ɗari bakwai ce zuwa sama lima zukira dan abinda ko lima zakara fil aqidatil hamawiyya don abin da shi kan shi ibn taymiyyah ya ambata a cikin aqidan nan tashi al-aqidatul hamawiyya da kuma al-aqidatul wasiliyya aqidatul wasiliyya litafai na shi guda biyu irin abubuwan da ya zuba na bala'u'a shi ya sa suka tabbatar da mutumin nan ne mujassimi mutumin nan ne mujassimi ne wa ghairi ma da wani wa'annan littattafan min zalika daga ciki kaga gadare shi da ibn hajar ke kawo min zalika daga cikin abin da yasa suka danganta shi da tajsimi qawlihi al-yad anna al-yada wal qadama was saqa wal wajha sifatun haqiqiyatun lillahi yace hannu da ake faɗi da adami qawa da saqu yace yawmul kitabu an saqi dinnan yace to da shi sannan kuma da wajhu yace dukkan su sifatun haqiqiyyat sifofi ne na haqiqa to ta ji inda wancan wancan na babu nan ta ji inda zamu haqiqiyyat na haqiqa to ka ji haqiqatu lillahi don haka yace wa innahu mustawin ala al-arshi bi zati Allah ya daidaita akan al-arshi da zati shi ka san bi zati nan mun yi ka ta burba su mu ba amsa sannan faƙila lahu ya zama min zalika tahayyuzu wal inqisam haka ce to in kace Allah ya ya tattara in kace Allah ya istiwa'i ya zauna a sama to lallai ne tabbas zai tattara kenan zai tattara kenan kama Allah bigire bancin kamai da shi jiki sai ya ce to ai tahayyuzi tattara ba wai daga cikin kawasu bane da alisamu kawai ba a ji samun shirkuna kaɗai ke tattara a wuri guda ba ta ga yana son ya nuna Allah ma na tattara a wuri guda Allah ma na tattara a wuri guda wannan yana daga cikin akwai wanda suka danganta shi zuwa ga zandaka zindiƙanci ba magana mu wani wannan a cikin a cikin addu'ar kamila na Ibn Hajar a nan ya kawo ya ce akwai wanda suka danganta shi zuwa zindiƙanci domin ya ce a yi istighatha ko a yi tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam haramun ne shirka ne wasu kuma suna danganta shi zuwa ga nifaqa wa minhum man yansibuhu ila nifaqi li qawlihi fi ali masallam domin ya faɗa wa sayyidina ali ya ce wa sayyidina ali kana maqzulan aina ma tawajjaha duk inda sayyidina ali ya sa gaba sai da ya tashi a cikin minhajin sunna ta wannan magana ko minhajin sunna na nan wai har ka ce wai an yi ma ibn taymiya ƙarya ta ina ta ina to gashi dai abin da yake cewa abin da yasa suka danganta shi zuwa zindiƙanci ya ce masa sayyidina ali kana mafazulan aina ma tawajjaha kuma ya ce masa sayyidina ali musuluncin shi ne inganta ba ya ce abin da yasa ya ce yi cewa sayyidina abubakar ya musulunta yana babba amma sai na ali ya musulunci yana yaro musuluncin yaro ta wani zance bai inganta ba in an ɗauki wani zance ba musuluncin yaro bai inganta ba haka abin da yake zance musuluncin sai na ali bai inganta ba wa min zalika nusiba ila zallaka don haka aka danganta shi zuwa zindiƙanci wannan ba maganar mu bace sannan duk a cikin minhajus sunna in ka diba zaka samu wannan yace sai na ali na yaki don neman shugabanci don neman shugabanci don neman shugabanci shi kuma ya ce sai na usman yuhibbul mala shi kuma sai na usman akwai son dukiya sai na ali akwai son mulki duk ba a cikin minhajus sunna a cikin minhajus sunna ta dinga magana to kaji daga ta wannan ne nusiba aka danganta shi ila zandaka zuwa ga zindiƙanci ko kuma zuwa ga tajisili wannan magana ibnu hajar ce a cikin azhurul kamila kuma ko da kake cewa ba shi ibnu hajar ko da ya kawo ta ba ra'ayin shi bane waɗanda suka san ibnu hajar kuma masu kishi ibnu taymiya raddi suka yi ibnu hajar mai zafi raddi har mai zafi insha Allah gobe in muka dawo sai mu ci gaba sai mu dora
alhamdulillahi akwai kamannin da suke da su a wasu sun haifo da kudade suna neman addu'a akwai kuma gadi bayan imam da ya haifo da ɗari biyu ce yana so a yi addu'a ga yaren sa musa rufa imam wanda allah ya yi mansuwa shekara da ta gabata haka ma wasu sun zo takarda cewa malami kira ga gwamnatin jihar zamfara a kan matsalar ruwa na sha da ake fama da su a wannan gari na kusur kuma cikin wannan wata mai alfarma da ake da bukatar ruwan sha ɗin ya kamata a kira gwamnati da ta haka a kan wannan domin a ɗauki matakin da ya kamata domin sauƙaƙawa a mutane wannan matsala ta ruwan sha da ake fama da ita wannan su ne kawai da muke da su.
alhamdulillah ga wanda suka aiko da sadakoki Allah ya saka musu da alkhairi alfarma da sallallahu alaihi wa sallam akwai kuma takardar da aka rubuto cewa kamar da aka yi rafina kamar lafiya masu shaye-shaye da kuma aikin fasikanci na liwaɗi da kuma yanzu akwai yan mata su ma masu kwana ɗakunan samari da kuma yan mata masu limani ko su ma sai a yi tafiya zuwa gari Allah ya kiyashe mu Allah ya kiyashe mu gobe insha Allah mu tsura nasiha ce mu bukata magana mai fadi insha Allah za mu rusar da wannan nasiha insha Allah za mu yi addu'a yanzu wanda su aiko da sadakoki Allah saka musu alkhairi masu yin addu'o'i game da yayan su ubangiji Allah ya gafarta musu Allah ya fi musu Allah ya fi musu Allah ya gafarta musu Allah ya fi musu Allah ya nawara musu Allahumma sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sannan matsalar ruwa da aka ce kira a kan ta a hakikalin gaskiya an sani matsala ce da kowa san abin da ake ciki ba za mu ce gwamnati ba ta san abin da ake ciki ba dole ta san abin da ake ciki kuma ba mu ce ba su muhawala ba akan kokari akan an shawo kan matsalar ba mu ce haka nan ba domin mu ba mahukunta uzuri amma duk wanda ya faɗakar da kai masoyinka ne kuma ya yi maka nasiha don haka muna ƙara faɗakar da su duk ƙoƙarin da ake yi na aga an fitar da al'umma daga wannan ƙangi na rashin ruwa to a ƙara dunka kaini sauran mutane ba sa da rigabuwa a gidajensu ba sa da tsaftan na sama ba su da na ƙasa ba su da kowar ba su da sauransu abinda aka turo daga gidan ruwan nan shi suke samun su sha saboda haka don Allah shugabanni su masa aini a kan wannan matsala a ga biye da ake kokari kan da a ƙara wani da Allah ya taimaki waɗanda suke da alhaki da wannan a kan warware wannan matsala kuma ma'anar sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah ya gafarta mana ya gafarta mana iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malamanmu da malamanmu Allah ya sa ka shi wani alkhairi kuma ma'anar sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama فاتها صلاة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغرب الخاتم لما سبق ناصر الحقيقة والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره من دار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين